بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 20 safiya ta lahadi a yau muna 26 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami a fadilatu sheik al'imam abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salama abdahawi allah maɗaukakin sarki masa rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar laji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan gaba ta 31 a inda malam yake mana bayani akan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa shi bawan allah ne zaɓaɓɓe annabin allah ne zaɓaɓɓe ɗan saƙon Allah ne wanda Allah ya yadda da shi shi ne cikamakon annabawa shi ne shugaban duk masu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah shi ne shugaban manzanni kuma masoyi ne a wajen Allah duk wanda ya da'awan annabta bayan shi to yana cikin halaka da son zuciya da ɓata shi ne wanda Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin aljanu da mutane gaba ɗaya Allah ya aiko shi da shiriya da gaskiya Allah kuma ya aiko shi da haske za mu tashi insha Allah ta'ala inda malam zai mana bayani akan alkur'ani malam ya ce wa annal qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqa laysa bi makhluqin ka kalamil bariyya فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأسليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلمه أن وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر malam yake cewa wa annal qur'ana malam yayi abafi ne ci gaba da bayani akan aqidar ahlus sunnati wal jamaa mun ji na farko shine inna allaha wahidul la sharika la abu na biyu kuma shine wa anna muhammadan abduhul mustafa wa rasuluhul murtada wa nabiyuhul mujtaba abu na uku da malam ya kawo yace shine wa annal qur'ana kalamullah daga cikin aqidar ahlus sunna shine ahlus sunna sun yadda sun gamsu cewa alqur'ani maganar Allah ce alƙur'ani maganar Allah ce minhu bada'a bila kaifiyatin ƙaula alƙur'ani daga wajen Allah ya samo asali a matsayin magana ba tare da mutum ya kayyafa ko ya kamanta yaya maganar Allah ɗin take ba wa anzalahu ala rasulihi wahya sannan Allah ya saukar da alƙur'anin nan a matsayin wahayi zuwa ga manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan mu'minai kuma sun gaskata Allah akan haka sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka sun tabbatar cewa gaskiya ne wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa sun kuma tabbatar sun yadda cewa alqur'anin nan littafin Allah ne maganan Allah ne haƙiƙanin gaskiya laisa bi makhluqin ka kalamil bariya alqur'ani ba halitta bane kamar maganan mutane maganar mutane halitta ce amma alqur'ani ba halitta bace faman sami'ahu duk wanda ya ji alqur'ani fa za'ama annahu qaulul bashar ya annahu kalamul bashar ya raya cewa alqur'anin nan maganan wani ne faqad kafar to wannan ya kafurta faman wa qad zammahu Allah wa abahu haqiqa kuma Allah ya zarge shi Allah ya aibanta shi Allah ya kushe shi wa au'adahu bi saqar Allah kuma yayi masa alƙawarin wutan saqar haythu qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce sa'uslihi saqar Allah ya ce wanda ya ce in hadha illa qaulul bashar wannan alwalidu bin al-mughira da ya ce alqur'ani ba komai bane face maganar mutum ya Allah ta'ala ya ce to na masa alkawari zan shigar da shi wutan sakar zai shiga wutan sakar walamma falamma au'ada Allahu bi saqarin liman qala malam yace lokacin da Allah yayi alkawarin wutan sakar ga duk wanda yace in hadha illa qaulul bashar ga wanda yace alqur'anin nan ba komai bane face maganar wani mutum alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar Bala ya ce daga nan muka sani kuma muka samu tabbas muka ƙara fahimtar cewa alƙur'ani maganar mahalicin mutum ne wala yushbihu qawlal bashar bai ma yi kama da maganar mutum ba wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar duk wanda ya kamanta Allah ya siffanta Allah da wata ma'ana daga cikin ma'anonin mutane ko wata sifa daga cikin sifofi irin na ɗan adam faqad kafar to ya kafurta faman absara hadha atabar duk wanda ya fahimci wannan to zai sanya kula zai sanya lura wa an misli qawlil kuffarin zajar sannan kuma wato zai janye jikinsa daga irin maganganun kafirai saboda Allah ya yi tsawa a kai wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar zai kuma fahimci cewa ashe Allah da siffofinsa bai yi kama da siffa irin ta mutum ba fa karkashin wannan akwai sharhi da ya kamata mu yi mawa'in nan nukudodi da malam ya kawo abu na farko shine malam ya ce wa annal qur'ana kalamullah alqur'ani littafin Allah ne maganan Allah ne alqur'ani wannan yana tabbatar mana cewa Allah yana da siffa ta magana ma'ana Allah yana magana amma yaya Allah yake maganan yaya maganar Allah take fitowa ba mu sani ba amma dai Allah yana magana ayoyi da yawa cikin alkur'ani sun tabbatar da cewa Allah yana magana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawa sun tabbatar da cewa Allah yana magana yayi magana kuma zai yi magana ran tashin kiyama zai kuma yi magana da 'yan aljanna mutane sun karkasu zuwa gida-gida dangane da abin da ya shafi siffar magana ta Ubangiji. Al'imamu Ibn Abil Izzil Hanafi, a sharhinsa da yi ma al'aƙidatu Bahawiya, yake cewa mutane dangane da saɓani akan abin da ya shafi maganar Allah, siffar Allah ta magana, ya ce sun kasu zuwa gida tara. Na farko, ya ce akwai waɗanda suke cewa an na kalamallah huwa ma yufidu ala nufusi min ma'ani imma min al-aqli al-fi'ali inda ba'dihim aw min ghairihi yace wasu suna cewa wai maganar Allah shine kawai abinda Allah yake ilhamansa a cikin zuciya na ma'ana ma'ana abinda suke nufi shine maganar Allah abinda zaka ji a zuciyarka na ilhama na ma'ana shine maganar Allah ne wannan yace ita ce ma- maganar a asabi'a da kuma magana ta waɗanda suke tafiya akan tsari na falsafa shine jin cewa Allah baya magana ma'ana abinda suke nufi shine sautin da zaka ji abinda za a faɗa maka gundarin larabcin da za a karanta maka Qur'anin ba maganar Allah bace ma'anar da zaka ji a zuciyarka fahimtar da zaka yi din ita ce maganar Allah mun fahimta ko wannan shine abin da su suka ce wannan kuma fahimta ce batacciya na biyu suka ce annahu makhluqun khalaqahu Allah munfasilan anhu suka ce alqur'ani halitta ce Allah ya halici maganar Allah ma'ana maganar Allah din duk inda Allah yayi magana ko a Qur'ani ko a ba cikin Qur'ani ba suka ce halitta ce wannan ba wato fahimtar mu'tazilawa kenan mu'tazila su ne wayanda muka fi sanin su anan da yan kalakatu to wannan ita ce fahimtar su abu na uku suka ce annahu ma'anan wahidu qa'imun bi zatillah suka ce ma'ana ce guda ɗaya wacce take tsaye da zatin Allah wa huwa al-amru wan nahyu wal khabaru shine Allah yayi umarni Allah ya hana Allah ya bada labari wal istikhbar Allah ya ce ku bani labarin kaza fa in ubira anhu bil arabiyya idan da larabci ne maganar kana qur'anan to ya zama qur'ani kenan wa in ubira anhu bil ibraniyya kana tauratan idan da yaren ibrananci ne ibraniyya to ya zama at-taura kenan at-taura littafin annabi Musa kenan ko malam yace wa hadha qawlu ibn kilab wa man wafaqahu kal ash'ari wa ghairihi wannan maganar a ibnu kilabin kenan da waɗanda suka biyo bayansa akan wannan wanda ita ma kuma magana ce ɓatacciya na hudu suka ce annahu hurufun zatu aswatin annahu hurufun wa aswatin azaliyatun mujtami'atun fil azal suka ce kawai wato wasu harufa ne da sauti waɗanda tun tun tun tun suna nan da aka haɗa harufan da sautin sai suka zama magana akwai su tun fil azal wannan magana ce ta ahalul kalam ulama'ul kalam wannan ita ma kuma fahimta ce ɓatacciya na shida suka ce shine hurufun wa aswatun lakin takallama Allahu biha ba'da an lam yakun mutakalliman suka ce wai wasu harrufa ne da saututtuka da Allah yayi magana da su amma kuma Allah ɗin baya magana kaga wannan kama ai gwaranci ne Allah ne ya yi magana ya faɗi saututtukan da harufan amma kuma Allah baya magana kaga wannan ka ai bara ma ta kama hankali ba wannan kan gwaranci ne ya tafka da warwara ne wannan a ita ce fahimtar wato Abdullahi ita ce fahimtar Abu Abdullahi Muhammad ibn Kiram da su da waɗanda suka biyo bayansa wanda ake kiransu da alkiramiya magana ta shida suka ce anna kalamuhu yalji'u ila ma ila ma yuhdithuhu min ilmihi wa iradatihi alqa'im bi dhatihi suka ce maganar Allah tana komawa ne zuwa ga abin da Allah yake farar da shi na wato iliminsa da ikonsa wanda yake tsaye da zatinsa wannan a ita ma fahimta ce wacce take ɓatacciyar fahimta sannan magana ta bakwai suka ce anna kalamahu yatadammanu ma'anan qa'iman bi dhatihi huwa ma khalaqahu fi ghairihi suka ce maganar Allah tana kunshe da wata ma'ana guda ɗaya wadda wannan ma'anar ita ce take tsaye da zatin Allah shine abin da Allah ya halitta din ma'ana maganar Allah din ma'anarta guda ɗaya ita ce halittar Allah wannan ita ma fahimta ce ɓatacciyar fahimta sannan na takwas suka ce annahu mushtarikun بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات suka ce wai maganar Allah tana tsaka-tsaki ne tsakanin tsohuwar ma'ana da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki yake halitta na sabbin sautuka cewa maganar Allah tsaka-tsaki take ita ba tsohon ma'ana ba ma'ana ba tsohon halittar Allah ba sannan ita kuma ba sabuwan abin da Allah yake halitta na sauti ba kaga wannan a ce maganar Allah tana bayyana zalika kawama ai bara ma ta kama hankali ba to abu na tara kuma ita ce fahimtar ahlus sunna shine annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana magana lokacin da ya so a yanayin da ya so a kuma inda ya so wa huwa ya takallamu bihi bi sautin yusma Allah yana magana da sautin da ana ji duk wanda ya ji maganar Allah zai ji sautin Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya yi magana da annabi Musa ba har annabi Musa ya tambayi Allah Allah kuma ya bashi ya bashi amsa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya zo ganawa da mu ubangijin sai magana da shi budar bakinsa sai ya ce Allah nuna mun kanka in ganka qala lan tarani Allah sai ya ce ina ba za ka gani ba an a duniya ne walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma kalli dutsen can in ya zauna a inda yake in dai har yana ne ya tabbata inda yake to za ka gani annabi musa ya kalli dutsen kenan me ya jawo ya kalli dutsen shine ya ji me ya ji me allah ya ce ashe allah yana magana ne bi sautin yusma sautin da ana ji sannan allah yana faɗa mana tattauna wanda za su yi da annabi isa alaihi salatu wassalam a filin alkiyama wa idh qala allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah allah zai kira shi ya ce ya kai isa dan maryama kai ne kace ma mutanenka su rike kada kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq sai tsarki ya tabbata gari ka ni ba ni na faɗa ba bai kamata ma in faɗa abin da bani da gaskiya kai ba kaga Allah yayi magana annabi Musa annabi Isa ya ji kuma ya bada mi ya bada amsa an tambaye shi ya bada amsa yasa yace wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana kallama dole sai ya zama wannan ya faɗa abokin maganin san ya ji sannan kuma ya bada amsa to an yi magana kenan kagan ka ce ma wani mun yi magana da wani akan kaza ya faɗa ka faɗa kenan ko amma an kai ka faɗa yayi kai shiru aka ce na masa magana ne ko na faɗa masa kaza ba wai kun yi magana da shi ba saboda haka wannan ita ce aƙidar aƙidar ahalus sunna wal jama'a cewa alƙur'ani magana ce ta Allah kuma Allah maɗaukakin sarki yana magana kuma yana magana da sautin da ake ji kamar yadda wato ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke tabbatarwa kamar yadda a al'imam al'imamu al-hafiz abubakar a abdullahi bin imam bin abi dawud bin suleiman as-sajtatani a cikin wato manzumansa ta ha'iya yake tabbatar da cewa alkur'ani magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya'u wa afsahu in ana maganan maganar mahalicinmu Allah to ya zama aƙidarka ita ce maganar Allah ba halitta ba ce wannan shine abin da waɗanda suka fi kowa tsoron Allah tun daga zamanin sahabbai har zuwa duniya ta tashi duk mai tsoron Allah da bin Allah wannan ita ce aƙidarsa wala taqulil qur'an wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'u li jahmin wa asjahu kar ya zama kai dangane da abin da ya shafi Qur'ani ka ce kai kayi tawakkufi kai dai baka ce maganar Allah bace kuma baka ce ba maganar Allah ba ce kamar yadda jahamiyawa suka ce eh jahamiya su sai suka ce a'a mu kan dai ba za mu ce Qur'ani maganar Allah bane kuma ba za mu ce ba maganar Allah bane mu dai muna tsaka-tsaki mun yi tawakkufi to karka yi haka addini ba a yi da tawakkufi wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu karka ce alqur'ani halittar Allah ce nake karantawa domin ai maganar Allah da lafazi ake bayanin sa filla filla ana bayanin shi ne da lafazi domin duk abin da aka ce maka halitta ce to ba za ka taɓa fahimtar yadda yake ba har sai in ka gan shi da idonka domin inda ƙur'ani halitta ce to da zallan lafazi da bayani bai isa a yi bayanin ƙur'ani ba yanzu misali ai ayoyi da yawa da hadisai da yawa ba sun mana bayanin aljanna ba haka ne ko amma mun san hakikanin aljanna ai sai dai ka kamanta iya abin da ayoyi suka maka bayani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa mana inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarinsa ba tunanin zuciya bai taba kawo shi ba saboda me aljannar halitta ce kuma baka ganta ba illa iyaka Allah ne yayi ta maka bayaninta akwai korama ta kaza akwai korama ta kaza akwai nama a can akwai kaza akwai kaza akwai kaza surantawa za ka yi ta yi a idonka amma ganin hakikanin yaya aljanna take sai Allah ya isar da kai can to kaga kenan ashe in har qur'ani halittar Allah ce to zallan lafazi bi kai ya gamsar da bayanin yaya ƙur'ani yake ba kuma mai ƙur'ani yake nufi dole sai ka ga halittar da idonka Allah ya samu na fahimta kamar yanzu ai ruwayoyi da yawa littattafai da yawa an rubuta su don a yi bayanin siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imamu tirmidhi kaga shi har yadda annabi yake dariya sai da yi bayani har murmushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har duk abin da annabi yake hede bayani amma fa kai yanzu dai ka suranta ka kamanta amma baka sanya hakikanin abin yake ba saboda me annabi shi halittar Allah ne sannan kuma kai baka taba ganin sa ba dariyar labari aka baka an rawaito maka ne Allah ya samu na fahimta saboda haka alkur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana magana kuma ai siffa ta magana siffa ce ta kamala kamar yadda rashin magana kuma na ƙasa ce na ƙasa ce shi yasa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani game da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka ɗauki bautan ɗan baraki Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu khuwan Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu mujrimin na'am ittakhadhuhu wa kanu zalimin na'am ittakhadhuhu wa kanu zalimin jazakumullahu khairan Allah ta'ala yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar mutanen annabi Musa bayan annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji sai suka riki dan maraki daga cikin kayayyakin adonsu da wane ne suka hada aka tattara aka hada musu dan maraki lahu khuwar yana wato kuka sauti irin na saniya Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila Allah ya ce ai bai cancanta ya zama abin bauta ba domin inda sun kula za su gane ma baya magana in sun kula za su gane bayi magana a suratu baha ya ce afala ya rauna Allah yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ba su lura ba cewa ko sun yi magana ba zai iya mayarwa ba kenan yanzu daga cikin qualities din da suka yi disqualifying ɗinsa na bai cancanta ya zama abin bauta ba akwai me akwai baya magana akwai rashin magana kenan yana nuna maka daga cikin siffar Allah ta kamala wanda suka tabbatar ma da Allah siffa ta zama abin bauta akwai me akwai siffar magana akwai cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana saboda haka wannan ita ce aƙidar aqidar ahlus sunna wal jama'a to wasu daga cikin batattu suna da shubha shubhar su ita ce ai idan har aka ce Allah yana magana to ya nuna an yi ma Allah gangan jiki kenan an kamanta Allah da bayi an kamanta Allah da halittu shine sai a ce Allah yana magana Allahu akbar to anan sai mu ce ai Allah maɗaukakin sarki yana magana ne irin maganan da ta dace da girmansa da matsayinsa yanzu kamar misali walillahi almathalul a'la ko mu ya mu a tsakaninmu kowa da irin maganar da yake yi akwai maganar da ana ganin a matsayinka na babba bai kamata ta yi mai bai kamata ta fito daga bakinka ba haka ne ko baka ba misali yanzu in ka saurari karamin yaro maganar da za ka ji ta fita daga bakinsa ba irin maganar da za ta fita ne daga bakin babba ba kenan mu ma tsakaninmu mu mutane matsayinmu matsayinmu ya bambanta gwargwadon matsayinka gwargwadon maganan da ake tsammanin ta fita daga bakinka wanda ake ganin shi babba ne yanzu ba za a gan shi misali yana tafiya akan titi yana ihu ana shewa ana tafawa ba ba zai yi haka ba walillahi almathalul a'la to yaya kuma ubangiji subhanahu wata'ala zaka ce din an ce yana magana ka ce maganarsa wai irin tamu ne ta mu ‘yan adam yanzu a cikinmu idan mai ilimi ya buɗi baki zai yi magana jahili ya buɗi baki zai yi magana duk ba magana za su yi ba duk magana ce za su yi amma maganar da za ta fito daga bakinsu iri ɗaya ne maganar ba iri ɗaya ba ce ba iri ɗaya ba ce yau yanzu inda yadda muke tare a masallacin nan inda za a kira malami a ce zo ka yi magana a kira ɗan siyasa a ce zo ka yi magana a kira mai kuɗi a ce ɗan kasuwa a ce zo ka yi magana duka kowa sai kagan maganarsa ta ɗau saitin hanyar da ya ɗauka ne ashe a cikin mutane ma yanayin maganganun mutane suna bambanta gwargwadon matsayin mutum gwargwadon kwalifis ɗin da mutum yake da shi to ina kuma ga Allah wanda yake shine sama da kowa jama'a muna fahimta Allah shine sama da kowa saboda haka Allah yana magana kuma maganar irin wacce ta dace da shi irin maganar da ta dace da shi kamar misali ai Allah ya faɗa mana don tashin kiyama cewa a al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wata shahadu aljuluhum bima kanu yaksibu Allah ya faɗa mana cewa ran alkiyama rana ce da bakunan mutane Allah zai samu su kwado ya rufe su me zai yi magana hannu wato kallimu na aidihi hannu ne zai magana wata shahadu aljuluhum bima kanu yaksibu kafafuwansu za su yi ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa a duniya yanzu tambaya anan ita ce ka kamanta ka suranta tun da kake kai a rayuwarka ka taba ganin hannu yana magana baka taba gani ba ka taba ganin kafa tana magana baka taba gani ba amma in kai musin cewa ranar alkiyama hannu ba zai magana ba kafiri ne kai saboda ka kare ta Allah ka kare ta Allah ashe baka ga yadda hannun yake magana ba kuma ga hannun nan kana gani ba kuma ka taba ganin yayi magana ba amma kuma Allah ya ce zai yi magana ranar alkiyama kuma za ka yi imani cewa da gaske ne wallahi hannunka zai yi magana ka yi imani to yaya kuma Allah ne zai ce maka shi Allah yana magana kuma ka ce baka yadda ba sannan Allah yana bayani yake cewa wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah yana cewa randa Allah zai sa a tattara makiya Allah kai su wuta sai sun zo bakin wuta da hannuwansu da kafafuwansu da gangan jikinsu za su ba da shaida a kansu game da abubuwan da suke aikatawa Allah ya ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai su ce magangan jikinsu dan me za ku ba da irin wannan shaida akan mu kai hannu ya za ka yi irin wannan bayanin dan me dan ziron da na kara dan me za ka yi bayani kuma kai shiru mana ya aka yi kai gangan jiki ya aka yi kai kafa ya za ki ki wannan bayanin cewa da ke da waje kaza sai su ba su amsa qalu an taqana Allahu alladhi antaqa kull shay sai su ce ai ba wani abu bane Allahn da ya maganantar da komai shi ya maganantar da mu Allahn da ya ba mu bakinka dama yayi magana a duniya shine yau kuma yace mu hannun yayi magana shine yau yace mu kafar ta yi magana shine yace mu gangan jikin yayi magana wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi tulja'un Allah shi ne halicce ku a karin farko kuma zuwa gare shi za ku koma kaga ai yanzu ba za ka taɓa suranta a idonka yaya za a yi hannu ya yi magana ba to kenan yanzu sai ka ce ku da kuka ce in an ce Allah ya yi magana to an halitta mu Allah gangan jiki an sa mai baki an sa mai kaza an sa mai kaza to tambaya anan sai ka ce hannun da Allah ya ce zai yi magana shi ma hannun baki aka sa masa shi ma hannun harshe aka sa masa a'a umarni ne ko na ubangiji kun fa kun ne kawai yi magana shikenan sai yayi magana shikenan to ya kuma Allah da ya baka dama kai ka yi magana ya kuma tabbatar maka cewa ranar alkiyama hannunka zai magana kafarka za ta yi magana kuma ka ce shi Allah ka kore masa siffa ta magana ta yaya ya haka zai yi ci shi Allah ka kore mai sifa ta magana sannan ai Allah ya tabbatar mana cewa yayi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi magana da shi tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah Allah ce daga cikin manzanni akwai waɗanda Allah yayi magana da su sannan Allah zai yi magana da ƴan aljanna Allah zai magana da ƴan aljanna inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un sayati salamun Ƙaulan min rabbin rahim kaga Allah sai ce aminci gare ku ya ku yan aljanna Ƙaulan wannan magana ce min rabbin rahim daga Allah ubangiji mai jin kai Allah ne yake muku magana ya ku yan aljanna yana ce da ku aminci ya tabbata gare ku kamar yadda hadisi ya tabbata a al-Imam Ibn Majah da wasu suka rawaito hadisin a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa 'yan aljanna suna cikin aljanna suna cikin ni'imomin aljanna za su ga haske ya hasko su sai su daga idonsu suna daga idanunsu sai su ga Allah maɗaukakin sarki ya zo musu ta sama Allah sai ce assalamu alaikum ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna amincin Allah ya tabbata gare ku fala yaltafituna ila shay'in mimma hum fihi minan na'im annabi yace to daga nan kuma duk abin da suke ciki na ni'ima kallo ya kare sun daina kallon sun koma kallon Allah subhanahu wata'ala to Allah ya bayyana ina ake batun kuma wani korama da nama kuma saboda haka yace wannan ita ce faɗin Allah ta'ala da yace salamun qaulan min rabbir rahim tare da cewa wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun raunana shi amma akwai wasu hadisai da za su tabbatar da haka kamar misali hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah zai tambaye su Allah zai ce da su ya ahlal jannati hal raditum ya ku yan aljanna shin kun yadda kun gamsu da alƙawarin da na muku cewa gaskiya ne yan aljanna sai ce wa malana lanar da ya rab Allah me zai hana mu mu yarda wa qad a'taytana ma lam tudi ahadan min khalqik bayan ka ba mu abin daga baka ba mu kowa ba cin halittunka Allah sai ce mu yan aljanna turiduna shay'an azidukum kuna son in ƙara muku wani abu bayan abin da kuke cikin nan ‘yan aljanna sai su ce wa ayu shay'in afdalu min hadha ya rab ya ubangiji me yafi wannan girma me yafi abin da ka ba mun nan Allah sai ya ce uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abadan Allah sai ya ce to yaldana ta tabbata akan ku daga yau ba zan sake fushi da ku ba har abada kaga yanzu ‘yan Allah ya yi magana ma mu ‘yan aljanna insha Allah, mu kuma mun ba mu Allah amsa, kaga yanzu ya tabbata cewa Allah yana ne, Allah yana magana, wannan ya tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana, sannan ‘yan wuta ma, ‘yan wuta ma akwai waɗanda za su roƙi Allah ai, suna rabbana akhrijna min ha, fa'in udina fa'in na zalimu, suna ce ya Ubangijinmu bayan sun roƙi mala'iku masu gadin wuta. sun ce musu ina ba abin da za mu iya yi muku sun roƙi maliku shugaban mala'ikun ya ce ina sai su miƙa kokon barinsu zuwa gawa zuwa ga Allah suna Allah ka fidda mu daga wutan nan in muka koma muka ci gaba da zaluncin da muke yi to mun tabbata a zalimai Allah sai ce da su qala Allah sai ba su amsa ya ce kam labithtum fil ardi adad sinin shekara nawa na baku a duniya ba na baku lokaci ba qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'adid sai su ce ya ubangiji iya tsaman zaman da muka yi a duniya bai wuce wuni ɗaya ba ko rabin wuni a tambayi masu kirge su ma sun kirga sun sani qala illa bithtum illa qalilan Allah sai ya ce ashe a duniya zama dan dan kadan kai law annakum kuntum ta'lamun ina ma da ce kun sani afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turja'un har Allah ya bayani cewa Allah zai ce da su ihsaqu fiha wa la tukallimun ku kaskanta a wuta ku nitse a cikin wuta kar kuma kowa ya sake min magana a cikin ku innahu kana fariqun min ibadi Allah zai ce in ba ku manta bai a duniya akwai wani bangare na bayina kaga ai in mala'iku ne ke musu magana ai ba za su ce min ibadi ba amma Allah ne ke magana yanzu yace innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin kaga kenan ashe Allah ya yi magana da ‘yan aljanna magana ta rahama ya kuma yi magana da ‘yan wuta magana ta ƙarin azaba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ayin qur'ani ma ta nuna mana akwai waɗanda Allah ba zai yi magana da su ba dan tashin kiyama kamar yadda yace innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim kaga Allah ya ce waɗannan su Allah ba zai magana da su baran tashin kiyama kenan akwai waɗanda Allah zai magana da su akwai waɗanda kuma Allah ba zai magana da su ba magana irin ta rahama shi ake nufi manzo Allah ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tuljaman babu wanda daga cikin ku face ubangijinsa zai yi magana da shi tsakanin shi da Allah ba dan tafinta ba dan fassara Allah zai tambaye ka ka bada amsa Allah zai tambaye ka ka bada amsa Allah zai tambaye ka ya ce a cikin littattafankan nan menene ka san kayi na aikin alkhairi baka gan shi ba menene ka san an rubuta maka na aikin banza wanda kai ka san ba kai kai ba ta kuma ka bada amsa kenan Allah yana magana kuma zai yi magana da bayin sa dan tashi kiyama wasu magana ta zama musu rahama wasu magana ta zama musu azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mu to saboda haka jama'a bayani akan abin da ya shafi maganar Allah bayani ne mai fadi wanda lokaci ya kure mana insha Allah tabaraka ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu ci gaba da mu daura daga yadda muka tsaya akan wannan bayani insha Allah ta'ala wa alaikum assalam tula صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته